بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu. Yawa musulmi kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a wannan yini na Asabar domin ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka Riyadu Salihin. Yau muna takwas ga watan Jima'a da Tula hijirar Manzala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da biyu ga watan sha biyu miladiya na da dubu biyu da ashirin da biyu. sati da ya gabata muna kan ƙarshen bab fadlin raja yau insha Allah za mu tashi kan sabon babi babul jam'i bain al-khawf wal raja babi wanda yake karantar da mu hadawa tsakanin tsoro na azaba Allah madaukaki war raja da kudayin rahma ta Allah madaukaki a kalkashin wannan ne الشيخ العلامة عبد العزيز عبد الله بن باز رحمه الله يكتي ويجب على المؤمن واجب أكم مؤمن أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء يكسن شيء جمد الله tsakanin tsoro da kwaɗayi hatta yalƙa rabbahu har sai ya gamu da ubangijin shi wa kala ba'du ahli ilmi wasu daga shashen masu ilimi suka ce yambage an yaghli an yughalliba ar-raja'a fi halil marad suka ce ya zanto ya kamata mutum ya rinjayar da bangare na kwadayin rahma Allah madaukaki a lokacin da yake cikin rashin lahiya wal khawf fi halil as-sihha kuma ya rinjayar da bangaren tsoro a lokacin da yake cikin ƙoshin lahiya hatta yan fil amali salih domin ya kargaza ya zabura ga ayyuka nagari na ƙwarai wanda za su sanya shi aljanna walakin nan mu'tamadu sai dai abin da yake tabbatacce abin da ake dogaro da shi fi hadha a wannan an yasira ila Allah bain al-khawfi war raja da'iman shine mutum ya kasance kodo lokaci tsakanin tsoro da kwadayin rahama Allah maɗaukaki dalilin haka abu zakariya yake cewa rahimahullah ilam annal muhtara lil abdi fi hali sihhatihi an yakuna khaifan rajiyan ina malam yayi magana da yayi tsokaci akan magana mai littafin wannan wanda rahama Allah ta kara tabbata gare shi yake cewa ka sani abinda yake zababbe gabawa fi hali sihhatihi a lokacin da yake cikin koshin lahiya an yakuna khaifan rajiyan ya kasance mai tsoron Allah ne mai tsoron azaba Allah rajiyan mai kwadayin rahma ta Allah madaukaki ina haka ya kamata ya kasance kodo lokaci kai ya rijayar da wannan bangare ko wancan bangare وخير الأمور أوسطها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر كل لوكتي أديدي أكيسو mutum ya kasance tsaka-tsakiya shi bai huce gona da iri ba shi kuma bai sakaci ba wai kunu khawfuhu wa raja'uhu sawa'an kuma ya kasance tsoron shi da kwadayin shi daidai wa daidai na daidai wa daidai fi hali almaradi yumahidu raja a lokacin rishin lahiya to sai rinjayar da kwaɗayi wa ƙawa'idu shar'i ƙa'idodi ko dokoki na shari'a min nususil kitabi wa sunnati daga nassosi da alkur'ani mai girma da sunna manzala sallallahu alaihi wasallama wa ghairu zalik da kuma bayan wa'annan na ijma'in malamai mutazahiratun ala zalik ta yi huce bayyanannu ne akan wannan قال الله تعالى الله مدوكي na cewa fala ya'manu makarallahi illa alqawmul khasirun banda ba wanda yake lamun cewa damka ta Allah madaukaki kuma da martani na Allah madaukaki sai mutanen da suka zamanto tababbu ne qala ta'ala Allah madaukaki na cewa innahu la ya'manu min rauhillah illa alqawmul kafirun ba wanda yake lam yayi asba wanda yake ɗebe kamna daga rahma ta Allah maɗaukaki sai wanda suka zamanto mutane ne kafirai qala ta'ala haka Allah maɗaukaki na cewa innahu la ya la yayi asmi rauhillah shine muka karanta yawma tabyadu wujuhu wa taswadu wujuh ranar da fuskoki za su yi kyalkyali su yi fari ranar kiyama wata suwaddu wujuhun kuma ranar da fuskoki za su zama bakake su tijin-tijin na fuskar da ta zowa da Allah maɗaukaki da imani da tauhidi da kyakkyawan aiki za ta zamanto ta zo tana kyalkyali fuskar kuma da ta zamanto cike da shirka da sabon Allah za ta zamanto ta zo tana baka wakala ta'ala Allah maɗaukaki na cewa inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim lalle ubangijinka lasari'ul iqab lalle mai gaugawa ukuba ce ubai gaugawa ukuba ne ga wanda ya saba mishi wa innahu laghafurur rahim kuma duk da haka Allah madaukaki mai yawan rahma ne mai yawan gafara ga wanda ya nemi gafara wa qala ta'ala Allah madaukaki yake cewa innal abrara lafi na'im lalle wa'anda suke yawan biyayya ga Allah maɗaukaki masu yawan bauta da bin Allah tabbas suna cikin ni'imomi na aljanna wa innal fujjara kuma wanda suka zamanto fajirai masu sabo lafi jahim suna cikin wutar jahannam wa qala ta'ala Allah maɗaukaki na cewa fa amma man thaqulat mawazinu wanda ayyukan shi man musakilan ayyukan shi na alkhairi suka yi yawa suka rinjayi munanan ayyukan shi fa huwa fi 'ishatin radiya to wannan iya cikin rayuwa yardadda asalin ta mardiya wadda ta zama to rayuwa ce abin yarda wadda ake gode mata wa amma man khaffat mawazinu wanda kuma ma'aunan ayyukan munana ayyukan shi na zunubi suka rinjayi ayyukan shi na lada fa ummuhu hawiya to fa makomar shi ita ce wuta jahannama hawiya wal ayatu fi hadha al ma'na kathiratun mala yace ayoyi a cikin wannan game da wannan ma'ana suna da yawa fa yajtami'u al khawf war raja'u fi ayatayn مقترتين مقترنتين أو آيات أو آية za a samu tsoro da kwadayi su gamu a cikin aya guda biyu muktarinatai ne wanda suke game da juna au ayatun ko kuma a cikin ayoyi da yawa au aya ko kuma cikin aya guda ɗaya ma a samu inda Allah maɗaukaki ya haɗa tsakanin tsoro da kwadayi قال وعن ابي هريره رضي الله عنهم ان an samu wani hadisi daga abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala yace manzo Allah wanda tsirayen Allah da mun cin shi su kara tabbata gare shi yace law ya'lamu almu'minu ma 'inda Allah min al'uqubati ma tami'a bi jannatihi ahadun da dai mumini ya san abin da ke wajen Allah na ukuba to da bai kwaɗayin wani abu na aljanna shi kowa ne ko da su ɗaya ba wanda zai kwadayin wani abu na aljanna walau ya'lamu al-kafir ma 'inda Allah min ar-rahma da dai kafiri kuma ya san abin da ke wajen Allah na rahma ma kanata min jannatihi ahadun to ba daya wanda zai kebe kamna da shiga aljanna shi قال رواه مسلم امام مسلم يفتد الحديث وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri wanda ya Allah ta kara tabbata a gare shi anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzala wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata a gare shi kala yace idza wudi'at al-janazatu wa ihtamalaha an-nas aw rijalu ala anaqihim idan aka ajje gawa aka mata sallah sannan kuma mutane suka dauki wannan gawa ko mazaje suka dauki wannan gawa a bisa kafadanun su fa in kana salihatan qalat idan ta zamanto wannan gawa nagartatta ce bawa ne ko baiwa ce ta Allah masu biyayya ga Allah madaukaki kala sai ta ce qaddimuni qaddimuni ku gabatar da ni ku gabatar da ni ya zuwa masabki na makoma ko mata balma ya hikar hin masabki domin an ce masabki ana tunanin tashi wannan kuma kabari tashin kiyama ne har abada rayuwa ce ta lahira wadda ba ta da iyaka za su kaddimuni kaddimuni ku gabatar da ni ku gabatar da ni wa in kana ta ghairu salihah idan kuma ta kasance ba nagartattar gawa bace ba qalat ya wailaha kai canta aina tazhabuna bi ina ne za ku tahi da ni yasma'u sautaha kullu shay kowane abu zai je muryarta abinda take faɗi wannan gawa illal insanu sai kawai mutum shine bayya jin abinda take faɗi walau sami'ahu la sa'iqa min la sa'iqa da dai ya ji abinda gawa take faɗi to da mutum ya suma ya sume sama ma wanda suke tare da ita wanda suke dauke da ita rawahul bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi wa ibn mas'ud radiyallahu anhu an samu wani hadisi daga abdullahi dan mas'ud wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da mutum su kara tabbata gare shi yace aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'li wan naru mithlu dhalik aljanna ita ce mafi kusa da rawaita kuma daukan takalmin ɗayan ku wannaru mislu zalik kuma ita ma kwatamcin haka nan na mutum mabiyin Allah madaukaki wanda ya tabbatar da tauhidi ya bi Allah to aljanna gab da shi take kamar yanda gab yake kawo shi gab take da madaukin takalmi ko katana ko rawaita haka ita ma wuta haka nan take da mutum rawahul bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi a wannan da wannan hadisi ne malam ya kawo karshen babi ya shiga babu fadlul buka'i min khashyati Allah ta'ala wa shauqan ilayhi babi wanda yake karantar da mu falala ta kuka dalilin tsoron Allah madaukaki sannan kuma da yin hatan gamuwa da Allah madaukaki shauƙin gamuwa da Allah madaukaki قال الله تعالى الله مدوكي نا cewa ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا idan ahlul kitab suka ji ana karanta alqur'ani mai girma za su yi kazubewa suna sujada ga Allah yabkun suna kuka wayaziduhum khushu'a karatun wannan na alqur'ani ba abin da yake dada musu sai nutsuwa wa qala ta'ala Allah madaukaki na cewa afamin hadal hadithi ta'jabun yanzu da wannan zance ne na alqur'ani kuke jin mamaki wa tadhahakuna kuma kuke kuka wala tabkun bakwa ba kuke dariya bakwa kuka an mas'ud an abi mas'ud radiyallahu anhu kala an samu wannan hadisi daga abi mas'ud wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi ce qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi wanda tsira ya Allah da aminci ƙara tabbata gare shi yace mini iqra alayya alqur'ana yace karanta min alqur'ani qultu ya rasulullah aqra'u alayka wa alayka unzil zan karanta ma alqur'ani alhali kai aka sabkawa shi qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi ni ina son in saurari alqur'ani ne daga wani na wa qara'tu alayhi suratan nisa sai na karanta mai suratan nisa hatta jitu ila hadhihi al-aya har sai da nazo kan wannan aya fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid ji'na bika ala haula'i shahida ta yaya a lokacin da muka zuwa ga kowace al'umma da manzanta wanda zai mata shaida wa ji'na bika kai kuma muka zo da kai ala haula'i akan wa'annan bibiyanka shahida zaka musu shaida qala hasbuka al'an yace ya isa yanzu faltafattu ilayhi sana waiwaya zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa idha aynahu tadrifani sai ga idanuwan shi tana zubda hawaye yana kuka domin matsayi ne wanda idan mutum ya tuna abu ne wanda zai iya sa mutum kuka ranar da Allah zai tsaida manzanni da annabawa game da mabiyansu wanda aka aiko su su yi musu shaida akan biyayyarsu da rashin biyayyarsu wa an anas bin radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga Anas dan Malik wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi kale khataba khataba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khutbatan nan rasulullahi shi ku rasulullahi wannan bu خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط yace manzo sallallahu alaihi wasallama yayi khutba yayi wani galgadi wanda bin taba jin kwatamcin wannan galgadi ba ko su daya fa kala law ta'lamuna ma a'lamu da dai kun san abin da na sani na tsorace tsoratan tashin kiyama ladahiktum qalila tabbat ku wallahi da kun yi dariya il kadan da bu ku yi dariya ba har kuna kyakkyatawa kuna tuntsirawa wala bakaitum kathira kuma tabbat ku wallahi da kun yi kuka mai yawa qala faghatta ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wujuhahum lahum khadilun sai sabon manzala sallallahu alaihi wasallam suka rihi huskokinsu suna kuka ana jin rurin kuka khani ƙaran da za ya zamanto daga ƙohohin hanci ne yake hutuwa saboda tsoro da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da su qala wa sabaqa bayanuhu fi bab al-khawf kuma wannan hadisi bayanin shi ya gabata a cikin babi na tsoro wa an abi hurairah radiyallahu anhu an samu wani hadisi daga abu huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsira ya Allah da amince shi ƙara tabbata a gare shi ke cewa la yajlun la yaljun nara rajulun baka min khashyati Allah hatta ya'uda al-laban fi fi dir'i fi dir'i ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح كما حديث ne ingantacce Abu Huraira yace manzo sallallahu alaihi wasallama yace la yalijun nara rajulun wani mutum ba zai shiga wuta ba baka min khashyati llahi wanda yi kuka saboda tsoron Allah madaukaki hatta ya'uda al-labanu fi dir'i har sai nono ya koma a hantsa cikin hantsa abinda ya zama to bayyayewa bayan an tatso nono ya koma cikin hantsa ba zai yiwu ba kuma fadan Allah madaukaki da ce hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat sai lokacin da raƙumi ya shiga cikin ƙofa allura babu ne wanda bai yayuwa wala yajtami'u gubarun fi sabilillah hakanan kuma da kura wadda aka yi gumurzu saboda ɗaukakar da addinin Allah da ta tashi ta ɗanharu da jikin mutum jikin mutum ya yi bututu da ƙura wa dukhanu jahannam da ƙura wannan ƙura ta yaƙi da hayaƙin jahannama ba sa gamuwa wuri guda قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعنه هل عن سمون حديث دغ ابو هريره رضي الله عنه قال ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata a gare shi ce sab'atun yuzilluhum Allah fi zilli yawma la zilla illa zillu mutane guda bakwai wanda zukatansu suka tsarkaka gabansu suka tsarkaka da kyawawan ayyuka suka jayu zuwa ga ubangiji mai girma Allah maɗaukaki zai musu rahama ya inwantar da su a cikin inuwa Allah maɗaukaki a ranar da babu wata inuwa sai inuwa shi babu wani mai taimako sai shi babu mai agazawa sai shi wannan mutane guda bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana su imamun adil wanda Allah maɗaukaki ya ɗora mai yaunin kulawa da al'umma musulmi kuma ya musu adalci ya jawo musu dukkan abin da yake tunanin alkhairi ne a kansu ya kare su da dukkan wani abin da yake sharri ne game da su ya yi adalci tsakaninsu bai zalunci ba to wannan shugaba Allah maɗaukaki zai mai rahama a lokacin da babu wani wanda yake taimako sai shi wa shabun nasha fi ibadatillah da saurayin da ya taso a cikin bauta ta Allah madaukaki ba same shi ba cikin sharholiya shaye-shaye bige-bige kada-kade ba abin da ya runguma sai bauta ta Allah madaukaki ya rungumi ilimi bauta wannan iyayen cikin ta iyayenta da ilimi wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid da mutumin da ko da lokaci tunanin shi wajen bangaren masallaci ne lokacin sallah ya yi lokacin karatu ya yi a kodon lokaci zuciya shi tana ɗanfare da masallaci domin wuri ne na ibada wuri ne wanda ya zamanto mafi ɗaukaka a cikin dukkan wurare na duniya gida ne na Allah maɗaukaki wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi da mutane guda biyu kuma wannan mazaje guda biyu min babu taglib ba sai mutane guda biyu ba har mata guda biyu wanda suka yi soyayya domin Allah maɗaukaki suka haɗu dalilin Allah kuma suka rabu dalilin shi ba don dukiya ba ba don mulki ba ba don wani abu ba soyayyar su don Allah ce wannan soyayya ta raba ta ga haɗa su kuma ita ta raba su wa rajulun da'atun ra'atun zatu mansibin wa jamalin da mutumin da wata mace ma'abuciyar matsayi la'alla tana matsayi tana da matsayi na mulki ko el gidan su wane ce ko el gidan sarki wane ko shugaban kasa wane ko minista wane ko wane ne wa jamalin bugu da ƙari kuma tana da kyau ta neme shi ya yi fasikanci da ita faƙala inni a khafullah ya mai da mata murtani da neman abin da ta nema da shi ce wallahi ne ina jin tsoron Allah ina jin ranar kiyama Allah maɗaukaki ya kunyata mu gaban dukkan halitta a tona mana asiri shi ma wannan na daga cikin mutanen da Allah maɗaukaki zai inuwantar da su ranar da babu wata inuwa sai ta Allah maɗaukaki wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه da mutumin da ya hudda dukiyar shi ya yi sadaka da ita zaro ta yi daga aljihu kamo ta yi daga ma'ajiyar shi ya bada ta sadaka aliyan da ya bada ta sadaka damar shi bata san abin da hagumcin shi bata san abin da damar shi ta bada ba wannan kinaya ce akan cewa yayi shi da kanshi bai san abin da ya bada ba kuma wannan shi yayi gab da yi dan Allah da ikhlasi bai san abin da ya bada ba barantana ce na bada kaza bai san abin da ya bada ba barantana ya ga yawan su yi ka tunanin ya bada da yawa kawai ya yayo ne daga aljihun shi ya mika قال ورجل ذكر الله khaliyan da mutumin da ya tuna Allah maɗaukaki ya ambaci ya tuna Allah Allah mai mai iko ne akan shi mai ganin shi ne mai ukuba ne mai azaba ne in ba da rahmar shi ba ya ga sakacin da yake game da haƙƙi na Allah da haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallama da haƙƙin bayi wannan ya sanya shi kuka ya zubda hawaye zakarallah khaliyan aboye ba gaban mutane ba fafadat aina idanuwan shi suka yi hawaye suka zubdi wannan hawaye suka yi kuka muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi wa ana Abdullah bin Shikhir radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga Abdullah bin Shikhir wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli وجوف وجوفه وفي ولجوفه عزيز كعزيز المرجل من البكاء yace na zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alhali iya cikin sallah wal jawfihi aziz a cikin cikin shi ko kirjin shi akwai ruri ka azizul mirjal kamar yanda tukunya take ruri min al buka dalilin kuka ga idan tukunya ta tafasa yadda take kara haka ya je a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin manzo sallallahu alaihi wasallam iya kara iya ruri a dan komai ba kuma saboda tsoron Allah madaukaki hadisin sahih wannan hadisi ingantacce ne rawahu abu daud abu daud ya fitar da shi wa tirmidhi da imam tirmidhi fi shama'il a cikin littafin shi al-shama'il al-muhammadiyya bi isnadin sahih da sinadi wanda ya zamanto ingantacce kuma imam al-albani ya ingantar da wannan hadisi a cikin sahih targhib wa ana anas bin radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga anas da malik wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da mutum su kara tabbata gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ubay bin ka'b manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ubay dan ka'b radiyallahu anhu wanda ya dala ta kara tabbata gare shi inna allaha azza wa jalla amarani an aqra alayka lam yakun alladhina kafaru yace Allah madaukaki ya umarce ni in karanta ma wannan sura lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab duba ka gani daraja da matsayi ta ubay bin ka'b Allah ya umarci manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya karanta mishi wannan sura qala wasammani Allah madaukaki ya ambace ni qala na'am manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin tsara tabbata gare shi ce eh fa baka ubay ubay dan kabu sai kuka domin farin ciki Allah madaukaki ya ambaci mutum متفق عليه وان حديث امام البخاري ده مسلم سكفتر ده شيء وفي روايه يزوا cikin wata riwaya faja'ala ubay yabki sai ubay kama kuka iya kuka wa anhu halu an samu na hadisi daga Anas dan Malik wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi qala yace qala Abu Bakar li Umar radiyallahu anhuma wani wata rana Abu Bakar Abdullah bin Abi Quhafa ko bin Uthman Abdullahi domin Abubakar ya yi shahara da alkunya wannan sunan shi Abdullahi dan Abi Kuhafa ko Abdullahi bin Uthman dan Uthman radiyallahu anhu wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi sai ya ce wa Umar dan Khattab wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ba'da wafati Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwar manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi kara tabbata gare shi yace mishi in talq bina ila ummi aiman tashi mutahi zuwa wajen umma aiman radiyallahu anha wadda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها muje mu ziyarce ta kamar yadda manzon Allah wanda sirayen Allah da amincin tsar tabbata gare shi yake ziyartar ta duk ba ka gani manzo sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake shi daraja duk duniya amma baya hanawa ya je ziyarci wani ya ziyarci wata musamman ma wanda suke da alaka da matar shi Khadija radiyallahu anha falamman tahaina falamman tahaya ilaiha bakat lokacin da abubakar da umar radiyallahu anhuma suka kai ga wannan mace suka isa wurinta sai ta yi kuka faƙala laha sai suka ce mata mayu bikiki me yake sanya ki kuka ne amma ta'alamina anna ma inda Allahi ta'ala khairu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanzu biki san ba abin da yake wajen Allah mafi madaukake shine mafifici ga abin da yake ga manzo sallallahu alaihi wasallam قالت ستتشي مصر إني لا أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتتشي با إنا كوكا بني با أكون أعلم ألا أكون أعلم با ويكسن شاب صنبا شاب ديكي وجان الله شيني ما في الخير كما صلى الله عليه وسلم ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء sai dai ina kuka ne domin wahayi tabbat ya yanke daga sama babu zancen wani wahayi bayan mutuwar manzo sallallahu alaihi wasallam domin shine cika makin annabawa fa hayyajatuhuma albuka ta sanya su su ma suka ruru da yin kuka fa ja'ala yabkiyani ma'aha sai suka kasance suna kuka tare da ita radiyallahu anhum ajma'in قال رواه مسلم وانا حديث امام مسلم يفتد شي وقد سبق في باب زياره اهل الخير kuma Allah wannan hadisi ya gabatu a babi da yi akan ziyartar ma'abuta alkhairi kuma wannan na daga salo na hadisi guda iya iya shiga cikin babi daban-daban kuma malam na kawo gabar da take da alaka da abin da yake so ya zance da shi وعن ابن عمر رضي الله عنه أنسى مونا حديث عنهما أنسى مونا حديث عبد الله بن عمر وأن يرضى الله تكار تبتا أدريس قال يتي لما لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس لوكتن درش الله تيسدني كما الله صلى الله عليه وسلم sai aka mai magana game da lokacin sallah yayi fa qala muru ababakar falyusalli bin nas ku je ku umarci abubakar radiyallahu anhu yawa mutane sallah fa qala ta aisha radiyallahu anha sai diyar shi matan manzo sallallahu alaihi wasallam diya abubakar radiyallahu anha anhu tace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna ababakar rajulun raqiqun إذا قرأ القرآن علي غلبه البكاء بابانا أبو بكر mutum wanda ya zamanto mai tafshin zuciya idan ya karanta alkur'ani kuka yake sai ya zamanto kuka yarin jaye shi faƙala muruhu falusalli duk da haka na mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce ku umarce shi ya je wa mutane sallah wa fi riwayatin an aisha radiyallahu anha ya zo a cikin wata riwaya ta Aisha wadda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta banda ruwaya ta Abdullahi da Umar qalat qultu sai nace inna Abubakar idza qama maqamaka lam yusmi' an-nas min al-buka tace manzo sallallahu alaihi wasallam idan Abubakar radiyallahu anha anhu ya tsaya matsayinka ba zai ba zai iya jiyar da mutane ba saboda tsananin kuka muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi wannan hadisi na daga cikin hadisin da ke nuni ba nasu kararraba ga khilafa cewa Abubakar radiyallahu anhu shine mafi cancanta da da khilafa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ba wanda ake umarni da yin sallah sai wanda ake ganin cewa shine wanda yi cancanta yayi wannan sallah na'am wallahu a'lam abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallah wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk sura hadisi guda kuma lokacin sallah na sura hadisi bi na ne ya hakuri insha Allah darasi na gaba sai mu yi da shi